da ɗari da sha ɗaya a sa rabbuna an yi jirana kairan min ha inna ila rabbina ragibun wannan ayan ana mimita ta idan ana ibo ba za a fara za a yi zaɓe a canza shugabanni a ƙasa za ka yi ta dubu ɗaya ɗari ɗaya goma sha ɗaya sirrinta to duk wanda za su hau mulki duk wanda za su ci zaɓe a wannan zaɓen da za a yi to duk balbalin bala'in da za su jefa mutane a ciki Allah zai tsame ka kamar da ake tsamo ainihin awara a cikin kaskon da ake duk ihun da kowa zai Allah zai tsare maka kai mulkin zai zama alheri ne gare ka kawai duk wanda suna cikin sirrika da yana da kyau mutane ya yi a yi ƙoshi duk yadda za a kai da zalunci shugabanni in dai za ka yi wa in dai kai wannan addu'ar ana ibo ba za a canza gwamnati to kai dai a rayuwarka in za su kamo talakawa suna musu yankan rago shi ne ƙarshe kun gani ubangiji zai tsame ka kuma kai alkhairi zai zama maka mulkin gaba ki ɗayansa har san da wannan za su sauka a sake ɗora wasu sirrin waɗannan sirka yana da kyau a yi riko a matsa kusa da malamai to yawanci irin malaman da suke na allah da suke da sirka an nesanta mutane da su yanzu yawanci malamin da aka fi shi a duniya shi ake gani kamar shi ne na allah ko ba ta ganin za ka yana da kyau da yawa ba wannan ba abubuwa suna nan da yawa dai kawai dai duk yadda ka san wani malami na Allah kawai ka matsa kusa da shi don ka samu abin da Allah ya mishi na baiwa Allah ka samu dace na albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam to bismillah an ga wurin babu masajidi an ga wurin to mu ji bismillah wani ya biya na bismillah rahmanir rahim sallallahu alaihi karim babin da zai yi magana akan masallatai aishar da lanin karbunan hajji Allah ya kara mata yadda take cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da gina masallatai na so sai kada su yawa kuma ba a san yawan masallaci a gari yakan zama illa da hanya ba a san yawan hanyoyi in suka yi yawa lokaci tsaro na wahala kuma haka ba a san masallatai suka yi yawa kuma wani lokaci rabar rabar kawuna kan yawaita a cikin mutane to amma alayar ana san da a rika a gina masallaci na fiduri ko a cikin gidaje ma'ana a cikin unguwanni ake nufi shine jam'in darun kuma a tsabtace su a tsabtace masallaci sosai wata tsayi ba kuma a kyautata ginansa a kyautata shi sosai Ahmad ne ya ruwaito da Abu Dawuda da Tirmizi wa saha irsalahu ya ainihin inganta irsalin sa ma'ana sadar da shi a cikin waya ta ya inganta su waya ta ta kini in karo ga jura Allah ya kara masa yadda ya ce shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya tsine wa Yahudawa ba katala ya yake bane katala mana ya tsine wa yahudawa ake nufi ya la'ance su me yasa saboda ittaka zu sun riki kubura anbiya'ihim kabarurrukan annabawan su masajida masallatin haramin ne ya gashi abin da suka dinga yi kenan suna bauta ka kamar sun koma bauta annabawan su kenan kamar yadda kirista suka koma bautawa wa annabi isa ko kuma su kirista abin da ya fara ko wani azzalimi na manta sunan sallah ga polis ne kowa yana dan shafa asalin wani bawan Allah ne wani yahudi shi ya jefa shi ya jefa kirista a asalin bautar annabi isa nan wani mutum ne aka yi zamanin sai ya zaman to yana azabtar da kirista ba yahudi ne to daga baya sai ya ga to yanzu shi ai kamata ya masa azabtar wanda ma zai cutar da su har abada a rayuwarsu to sai wata rana sai ya zo da ido daya ya dan yi kamar ya rauni a fuskarsa sai ya zo yana kuka kusan shi addinin kiristanci asalinsa ba addinin duniya ba addinin kabila ɗaya ne Allah ya tura annabi Isa ya zuwa kai kabila ɗaya ce Allah ya gayyato ta shiga addinin kiristanci daga duk kiristan da ya shiga addinin kiristanci kaddara ma addinin daidai ne to in dai ba a bani Isra'ila ya yake ba ya shiga ne ba a gayyato shi ba da haka waye shiga kiristan Najeriya ko da addinin kiristanci addinin gaskiya ne to kiristan Najeriya da ya shiga sai ya aikin banza dan ba a sa shi ba da Allah ta ila bani Isra'ila ce manzala ne kadai annabin duniya sallallahu alaihi wasallam kafatan lin nasi da haka annabi isa alaihi salamu sai ya zaɓa mu wannan bawan allah da yake fitar da su sai ce musu ai su yi hau yanzu allah annabi isa ya ya ga annabi isa annabi isa ya dai mashi duka har ma yanzu ya fasa ya ya samu rauni a idansa da haka yanzu yana neman gafara annabi isa ya ce mishi ya yafe masa cutar da mutanensa da yake yanzu ya zo ya nemi gafaransa ne suka ce na haka yanzu annabi isa ma ya wata kashi a matsayin wakilin shi kenan zai rika zuwa masa da sako daga annabi isa yana yawan mafarki da annabi isa yana zai rika faɗa mai sako yana zuwa yana faɗa musu suka yadda a shi yana so ya musu zaman ƙasa ne shi kenan sai ya zo ya rika kawo musu bayanai annabi isa ya faɗa muku kaza ya dinga dora su a kirnan bera yana faɗa musu abubuwa na ƙarya ta kai wata rana ma ya zo ce musu ah da ya tsara suka ɗauke shi babba sai ce musu wai in tambaye ku shin annabi isa alayhi salam sai ce wa yana da uwa suka ce eh sun tambaye ku yana da uba suka ce a sai ce to ya aka yi mai da uba sai kowa ya shiru sai kuma gano ba yana da shi mana ba gane ba ne ya ce Allah mana ba shi uban shi ba suka ce eh kuma haka ne haka ne shikenan sai sun ce su wai ba ku ga baiwar da Allah ya ma Isa ba kun taba ganin wanda yake rayar da wasu mutane a nan duniya suka ce ina sai Isa sai ce akwai wani mai rayuwa bayan Isa ce a sai ce Allah yana rayuwa ko baya yi a yana yi yana yi sai ce ko gani yaron Allah ne shi yasa Allah ma ya bashi rayawa shi ma yana rayawa Allah na rayawa yaron shi ne da haka magajinsa ne Allah bige suka ce eh kuma haka ne haka ne haka ne to a takaice dai a nan ya burma su shine har yanzu suke cikin matsalar da suke ciki a yanzu suka dauka arewa suna ganin da annabi isa wai yaran Allah ne a'udhu billahi to Allah ya shirye su da karfin manzo Allah sallama na'am mu je قاتل الله اليهود الله سبحانه وتعالى يا لعن يهودا وإيك كذوقوا قبور أنبيائهم سرقي قبركم أنباهم مساجدا مسلاتي نعم bukari mutum ne suka ruwaito muslim ya tsara wannan tsara a ruwayan nasara a to a ruwayan muslim cewa hadisi yake qatalan lahul yahuda wannan tsara a ruwayan imam muslim dana wala kuma sannan bukhari da muslim kuma sun ruwaito amma a wata ruwayar kuma daga hadisin na na aisha yahuda kenan idan yahudawa sun kasance idan mutum idan ma ta fihim rajulun salih idan mutumin kirki ya mutu a cikin su sai su gini a kan kabarinsa su gina masallaci sai su rika bauta to duk wannan laifi a cikin har ila yau waɗannan su ne ashararai ma'ana mutanen banza mafi sharrika na halittar Allah in karo daga abi wayar ala kara masa yadda ya ce yawa sallallahu alaihi wasallama ya aiko wani ainihin doki ma'ana wani rundunar mayaka kenan sai a ciki aka zo da wani mutum a mutane suka ɗaure shi bisariyarsu da wani turke min sawari da masajidi na daga ainihin tirakon cikin masallaci hadisin yake mana bukari musulmi hadisin zamanin manzala masallacinsa ne fa asibiti nan ne kotu nan ne wajen sallah nan ne makaranta nan ne fada nan ake yin komai nan ne kurkuku da haka komai da haka a cikin musulunci ma'ana wani hadisi yana cewa ba laifi a iya aje mutum a cikin masallaci na'am an kawo da gare shi lalle sai na Umar zai lataranu ya taba wuce Hassana dan Sabitin wannan mai kasida na zamanin manzon Allah yin shidu yana ranga da kasida za a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san umar da zafi fala haza ilai sai zai na umar ya gallara mashi harara ya harare shi a cikin masallaci kana kasida to za wani mazala ya riga ya wafati sai hassani ya ce to tuntuni ma na kasance ina yin kasida a cikin masallaci in faɗa maka bai fa mishi maganan ba hararan kawai da ya ga an gallara mishi ne ya sauri ya farga to to na tuntuni ma ina yin kasida in faɗa maka a cikin masallacin nan ci gaba ka ji kuma a cikin lokacin ina masa kasidan a cikin masallacin man huwa kai wanda ya fika alheri na cikin masallacin bai hana da ba na kana galla mun harara kana neman kana bi to wanda ya fika ma'ana manzo Allah kenan eh ma'ana ya babu laifi in Allah ya kasida a cikin masallaci kenan a wannan ruwaya Bukhari mutum ne suka rawaito dan karbo da gare shi dai shi dai sai da Abi Hurairah Allah kara masa yadda yake yace lallai shi ba azala salama ya ce duk wanda ya ji wani mutum yana cigiyar abasar ta bata ya shi da dalatin yana cigiyar wani abu da ya bata a masallaci a cikin masallaci to ka ce da shi kada Allah ya sa ka gani eh kaga irin wannan domin shi masallaci ba a gina shi dan haka ba kaga wannan ruwa ya nuna cewa shari'a ba ta so a yi kaciya a masallaci to amma duk da hakan kaga duba da yanayin zamantakewar mutane in ka ji wani yana tashi yana da Allah jama'a ina dan cigiya ne wallahi da zuna yadda abu kaza a cikin masallaci da kaza har da bi kawai shiru mu ce ba Allah bai kamata ba ga masallaci ne kaza da kaza saboda yanayin mutane to amma in ka ce za ka yi tsoye ta kace ubangiji Allah ya sa ba za ka gani ba to karshe sai ya ja ka kukawa to ka gani zai ka zama mai alaba sirata a cikin al'ummar da muke ciki yanzu na'am na ban ji ba kamar me ok a wannan ba matsala wai abin da ake nufi dama kai ne kai cikiya kana tambayar mutane Allah ko an ga abu kaza amma an gani aka yi aka sanar dan mai shi ya zai taɓa kayansa wannan babu laifi kwarai da gaske babu laifi a yi haka su samu ma'ana a makara shi a cikin masallacin saboda duk wanda ya zo ya gani dan ya gane kayansa ne ya bata muslim ne ya ruwaito eh alhamdulillah eh da haka babu laifi a yi wa ana ba da ya kaya na wani yana cibiyan kuɗi sai wani ya gaishe shi ce ne kake yi kuɗi kake nema ya ce eh a cikin wata jaka eh a kulla a leda eh ɗan naira ashirin ashirin eh ya ce ban gani ba kaga wannan a ƙarya ce sai ka shaƙe shi to tun da ya lissafa wannan sufofin a ya gani a gani to oke to ba matsala na na khailan doki ma'ana rundunan yaƙi ya ya tura rundunan dawaki lafiya da alhamdulillah khailan shi ne dawakai khailan asali khailan doki guda ɗaya amma ya ɗaukar ma'anan ma dawaki na zuwa yaƙi kusan shi doki yana da suna da yawa ana kiran shi farfur ana kiran shi hisanun ana kiran shi khailan duka suna da yawa amma yawanci idan balarabe ce maka shaitanun yana nufin doki mace faratun yana nufin doki amma ba zai be in yace lisanin doki mace in yace hailun doki namiji yawanci amma yace faratun doki kawai zai iya zama namiji zai iya zama mace na alhamdulillah sun waje